بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله يو أصباه جمعة شيء قوم شاء أكوه قوة بير الزبوجيو da sha shida in sake dawowa don ci gaba da karatunmu na kitabu zuhudu wal wasiya na sayyiduna Ali ibn al-Husaini wadda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi ne akan harful mim ma'ana dai harafi da yake karewa da mimi a ƙafiyarsa kuma inda aka saba din dai za mu karanta tukunna kafin bayani da fassara بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم حرف الميم ولم يمرر به يوم فزيع ولم يمرر به يوم فزيع ولم يمرر به يوم فزيع ولم يمرر به يوم فزيع أمر عليه من يوم السقام أمر عليه يوم السلام أمر عليه من يوم السقام أمر عليه يوم السلام خروج الناس من من أجداث بعثا خروج الناس من عدات بعثا خروج الناس من أجداث بعثا خروج الناس من عدات بعثا أشد عليه من يوم الحمام أشد عليه من يوم الإيمان أشد عليه من يوم الحمام أشد عليه من يوم الإيمان ويوم الحشر أفظع منه حولا ويوم الحشر أعظم منه أملا ويوم الحشر أفظع منه ح- هولا ويوم الحشر أعظم منه أملا إذا انشق السماء مع الغمام إذا انشق السماء مع الغمام إذا انشق السماء مع الغمام إذا انشق السماء مع الغمام وما المخلوق إلا خاف خوفا وما المخلوق إلا خاف خوفا وما المخلوق إلا خاف خوفا وما المخلوق إلا خاف خوفا إذا وقف الخلائق بالمقام إذا وقف الخلائق بالمقام إذا وقف الخلائق بالمقام إذا وقف الخلائق بالمقام وكم من ظالم يقصى ذليلا وكم من ظالم يقصى ذليلا وكم من ظالم يقصى ذليلا وكم من ظالم يقصى ذليلا إذا ما قيل أين ذو الأثال إذا ما قيل أين ذوي الإحسان
abin da na faɗa za ka faɗa ko abin da kake so zawil yaushe na ce zawil iza a ya san kansa ai iza ba qila aina zawul asani إذا ما قيل أين ذوي الأكان to alhamdulillah yace harful mim harafi da ke karewa da mimi ولم يمرر به يوم فظيع أمر عليه من يوم السقام ولم يمرر به يوم shi ɗan adam da ka sani kowa ya shi dukkan ɗan adam an gane bayanin nan kuwa duk wani mutum walam yamrur bihi yawmun fazir ba wata rana da ta shuɗe a gare shi fazi'un da ta fi tsananin tada hankali ana jin maganar nan walam yamrur ba wata rana da ta taba shudewa bihi da shi shi dan adam yawmun kenan walam yamrur bihi yawmun ba wata rana da ta shude ta taba shudewa da shi fazi'un mummunar rana mai muni mai tada hankali mai firgitarwa amarru alaihi wanda ya fi ɗaci a gare shi min yawmin siqami kamar ranar ciwon ajalinsa ranar ciwon ajalinsa in ya ciwo na ajalin ya kama shi ciwon ƙarshe kuma alamu duka suka tabbatar zai bar duniya to a dukkan ranaku duk tashin hankalin da suke da shi ranakun da ya yi kakaf a duniya da suka shuɗe babu rana da ta kai wannan muni ta fi shi ɗaci da taga hankali da girman sha'ani a ga- ga ga duk wani ɗan adam walam yamrur bihi yawmun babu wata rana ko yini da ta taba shudewa da ɗan adam fazi'un da tafi taga hankali a gare shi amarru alayhi wadda tafi ɗaci a kansa min yawmi siqami daga ranar cutar ajali ranar da cutar ajali ta kama shi la ilaha illallah kana kwance malam tun kana rashin lafiyar kana tsammanin tashi har tsammanin ya yanke har a kai ranar da dukkan alamun tafiya kai kanka ba masu an gaya ma ba za su tabbata gare ka ga ɗan uwanka ba abun da za su iya maka kai kanka ka sani ga matanka iyalanka suna tare a gabanka suna ta zub da hawaye ba abun da suka iya maka suka iya maka ga abokaninka kana kallon su za ku rabu ga jama'anka in ma kai mutumin kirki ne kenan ballantana in mutum mutumin banza ne wal iyazu billahi wannan rana ranar da ciwon ajali zai kama mutum ya ga kuma dukkan alamu sun tabbata na tafiya ya zama kuma ba na Allah ba la ilaha illallah ranar tashin hankalin da yake ciki kai ku ba za ku sani ba duk abun da ake faɗi cewa za a gamu da shi in nan shi kam ya riga ya tabbatar duk abubuwan nan miyagu da ya aikata za su yi ta dawo masa ne ya ta kallon su hankalin sai tashi ba inda zai iya ba abin da zai iya mutane ma ba abin da za su masa dalle ya kansa kalla idza balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun lokacin da rai ya zo nan ya gane tabbas yau kam zai tafi kuma ya zama mummunan aiki yayi subhanallah faranan me zai kale wato ba shi da wayo ko ba zai yi amfani ba ga sunan kana kallon su kai kanka ka san zakuna su ma sun gane za- za- yau kam ba za ka kwana ba kai ka gane haka su sun gane haka ko ba yadda ka iya duk dabara duk mulkin ka in fadawanka ne in bayinka ne barorinka mata ƴaƴa dangi ƴan uwa kakkaf almajirai ko ma waye ne an zo an taro ba yadda aka iya sai ka tafi hudin nan to in kai mai kyau ma kana tunanin me yaya abin zai yi Allah ya karba ko yaya baka sani ba ya za ka kare da Allah bellantana in kai da kanka ma ka shaida wa kanka kai mugu ne mummuna kai rayu a kansa zuciya ba kyau kullum kana hiddu da gillu da bugdu da hasadu ga mutane kai kanka kana yi wa kanka mugunta wanda ya wa iyalansa mugunta ka yi wa kansa to ranar ne za ka gane amfanin salaha amma ba zai amfani ka ba an ce shine ranar da duk mugu zai burin ina ma da shine shi na gari duk mugu kafiri ma ranar zai burin ina ma da musulmi ne ba zai amfani ba kuma azzalumi haka ina zai muni zai buri ina ma da shi adili ne shaƙi zai burin ina ma shi da shi sa'idi ne ina ina da zai yiwu ba ya riga ya wuce time ya yi ga mala'iku bai shige kilo abin mil ɗaya ba suna jiran cikan time an barka dai kawai yan mintuna ko yan seconds da suka rage maka me za ka yi wani ba ba abin da zai ma kana kallo wallahi kai kanka ka san yau kam an rabu to abin da zaka tarar din nan da kake tunawa shi zai daga ma hankali a duniya ba rana da za ta wuce da ta taba shudewa ko me ya same ka a duniya kuwa bai kai tashin hankalin ciwon ajalin ya kama ka ka tabbatar kuma za ka tafi din nan ba wani ranar da ta taba shude maka a duniya da tafi shi tashin hankali shine nan mai zubi ya baka labari in kana tafiya kana hangale da baki baka taba tuna wannan ranar tana zuwa ba ma to ya tuna maka hala mutum wai yana dariya ka ka ka ka ka abu karan ayya wannan ranar tana zuwa malam ka shiga taitayinka ka aikata mai kyau saboda kan ranar ta zo ka zama sai an daddanne ka an san sauran ai an san sauran shi ne ke cewa khurujun nasi wato a nan kafin mu je gaba mutuwan kala biyu ne wannan zi'ati gharqa akwai wannan shitati nashta Allah ce wannan zi'ati gharqan ina rantsuwa da mala'iku na masu fisgan rayukan miyagu da ƙarfin tsiya shine ma'anan aya ina rantsuwa da mala'iku na masu finciko masu fizga na rayuka miyagu da ƙarfin tsiya da ya ɓangaren kenan shi ne ubangiji yake cewa ga manzon Allah walau tare izin zalibu na fi gamaratin mauti wal mala'ikatu ba su ɗu aidihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون har zuwa wa laqad ji'tumuna furadi kama khalaqnakum awwala marra laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tasqumun Allah ka kiyaye mu Allah ya ce ya rasulullah ai da ka ga lokacin da ake kira ran muku azzalu kai bara mu so ka ga wannan irin cire ran ma ya rasulullah mala'iku ne ba su to aidihim akhriju anfusahum za su zo su miƙa hannu su ce ba ciro ranka ka bamu fita ranka ka bamu sai ina ka san yake za su fara gaya ma daga wurin al-yawma tujzauna azabal huni yau kam dai zaka za a saka maka da mummunar azaba mai wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi saboda me saboda abin da kake faɗi wa Allah akan Allah wanda ba na gaskiya ba kana ƙarya wa Allah kuntum an ayati tastakbirun kun kasance in an gaya muku ayoyi na kuna girman kai ba ku biyayya gare su ce Allah ya ce ai kaza kai girman kai ba ka bi ba ka ji ba abin da za a gaya wanda mugu in zai mutu in ka san kana yin haka a ja a ce Allah ya fada ka ɗi bi to ka yi girman kai ne kenan dama girman kan kenan batrul haƙi ko to gamsun na in gaskiya jiya nan na gaggawa wasu hadisin manzon Allah su sallame mai amalanke ya kawo ruwa a gida ya biyo zai karba kudinsa eh sai kaza sai kaza a kai hakuri eh wallahi abubuwan sai na zaunar da su mutane ne ba ɗaya ba na ce sai duna rasulullahi sallam ya ce kulkul ajira ujirahu qabla an ya juffa arku annabi ya ce ku biya dan kwadago haƙƙinsa tun kam zufan sai bushe ya ce tsakani da Allah daga angonku zuwa nan zufansa ya bushe ko bai bushe ba kayi abinda Allah annabi ya ce annabi kuma baya faɗin abinda ba na Allah bane kuma yantiqu anil eh hawa in huwa illa wahyu yuha duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne haka ma ya faɗa qul inna ma unzirukum bil mai bil wahyi duk abin da kuka ji na gargaɗe ɗaya ku da shi to wahayi ne daga Allah ha wallahi eh wai zai kona na ja annabin zaka yi wa kona ya ce ka zaka ce ba za ka yi a hayu wallahi abubuwan a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce ni na mamakin mutane a gaya ma ga abunda a shari'ul hakim sallallahu alaihi wasallam ya shata kai kana da shi ba wai baka da shi ba wai zaka yi wa Allah wayo shine mai mai ruwan yace ayya gonda wannan ma wannan in yace min je da gobe to bana tsoro na sani zai bani gobe yace amma wannan in yace min dawo ma dai kawai dai shi kenan dai kawai na zaunar da su ina gusu na biya suka dawo da mu wasa da shi kenan wa billahi la shi ya dawo da mu wasa ya ce kai din ba kai da aka ce kana dawowa da shi kana ba roma ai ka ba shi tunda ya nuna baka ba shi ba a ni kai ya yarda ya ce ba komai to billahi la shi kiyaye kun ji kam النبي يقول الأجير أجره من قبل من أول الأجير أجره قبل أن يجف أرقه كبار أن قاد قود إما أيكي كساشي أيكي إما كذا لا دنس ساكمكونسا وتكافم زفن سيبوشي Allah ya taimake mu walam yamur bihi ranan ne mutum zai gane kurinsa yace وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة yadda kowa ya zo shi ɗaya duniya in ba su ɗan biyu bane aka haife su kowa shi kadai aka cillo shi duniya to haka zai dawo wa Allah in ji Allah daga jitumuna furade kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a farko kowa shi kadai aka kawo shi duniya shi kadai in ba su ɗan biyu bane ko ɗan uku ko ɗan hudu to haka za ka dawo mini kai kaɗai yau Allah ce laqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tasbun ina jama'an naka ina masu cewa sai an gama da su kafin a iso ka ina su waye waye ga ai ta kirgawa ina suke su zo su kare ga mutuwa mu gani duk kowaye ne kake da shi yau ba an yanke tsakanin ka da shi ba abin da zai iya ma a yau ba ba abin da zai iya ma saboda haka wannan shine mutuwar mugu kenan amma mutumin kirki ne wannan shi sai na shi Allah ce ina rantsuwa da mala'iku masu zararren mutumin kirki a cikin nishadi ana irin shi kamar bacci zai dan dauke shi ne kamar yane ne har dan baccin ma ya dauke shi alhamdulillah wani azun nan ciwo ya tsanani wani ya samu bacci ka alhamdulillah wani ya yi bacci kawai bai tashi ba ya tafi ya tafi ba haka na baku labari ba kwanan nan babban muladan din nan kawai ya kwanta kawai an ba shi abinci ta himmi ai hedi ai a no to ira la kai ka haka to yar ko ku a himmi ai hedi nan ai e ko ya kwanta abun sa da ya kwanta sai suka ga yayi bacci kenan suka yi jin dadi a yayi bacci yayi bacci can kamar irin kana bacci a dan taba ka kadan hakan nan ka dan yi haka kamar zaka tashin nan shikenan aka ga ya dan motsa haka shikenan ya tafi ka duba aka ga ha, kai ya yi haka kawai an jima kaza ya tafi daga bacci ya tafi ta can kawai yana cikin bacci ya rasu wannan shi ta na shida'a Allah ce ina rantsuwa da mala'iku na masu zare rai mutanen kirki cikin nishadi na shidan cikin nishadi baka sani ba ma kawai an cire shi kawai innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ko نزلا من غفور رحيم mala'iku ne za su sauko da kaya mai kyau an ce duk irin tsarin da kake so ka ga yan adam irin suturan da in ka ga yan adam sun sa yake burge ka to da irin wannan mala'ikun naka za su wanda za su kiran ka wani ya fi so ya ga farare mutane sun sha jan kofi farare wani ya fi so ya ga sun sha koraye ko irin yadda kake so ka ga abu nishadi yayi ma kilya ka ga mutane su burge ka to irin haka za su zo ma su sauko kai kadai kake gani su ba mai gani su ke ma to تتنزل عليهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأن سكة الله كذا الله سبحانه وتعالى شيء كومي بس هذا شيء كوا ثم استقاموا كما سكة ديدي أكن شريعة بس هذا ما تبى كوتشيا تورن ده زاسو متو تتنزل كاسن دي ملائكة ما كدم بني كنا تتنزل زاسو تتسوقوا عليهم الملائكة ملائكة زاسو تتسوقوا su zo su same su su kadai suke ganin su Allah ta kafu wala ta kafu karka ji tsoro karka ji bakin ciki karka ji tsoron abin da zaka tarar alkhairi ne karka ji bakin cikin wa'inda zaka rabu da su a fafan abin da ka tarar ya fi su wildanun mukhalladuna hurul ain menene menene karka ji tsoro karka ji bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun su ta musu albishir da aljannan da aka riga aka musu alkawari tun a duniya ne na eh wai ku kam su wane ne kam kuna magana ban gane ku ba na gan kamar mutane kuma maganganun naku kuma sun fara wuce hankali na ta na halu auliya kun fil hayati dunya fil akhirah ai mu ne muke tare da kai tun a duniya ma duk abin da kai mu muke rubutawa gashi kuma har yau a lahira da zamu je ma muna tare da kai ba za mu da ai kai salihin bawan Allah ne na halu auliya kun fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiya matar da'un duk abun da ranka yake so yau kam ka sani a lahira ka samu an gama duk abun da ranka yake so wala kun fiya matar shari an fusu kuma wala kun fiya matar da'un abun da aka tattali aka ajiye aka yi tanaji aka alkawarta wa duk wanda zai shiga aljanna naka ne yau zaka je ka fada cikin sa daga yau din nan nuzulan min gafurir rahim wannan kayan sauka ne wanda za a karɓe ka da shi masaukin ka abin da za a fara ma garar baki da shi kenan Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin sai kai wannan tukunna ba kai kira zuwa ga Allah ka aikata mai kyau kuma kuma ka ce wa ƙala innani minal musulmi ba da baki kaɗai ba kuma har gaɓoɓi su tabbatar zuciya ma ta tabbatar ka sallama wa ubangiji ne wannan na ɗebe mu na samu a tekun aljanna mu dawo mu dawo ولم يمرر به يوم فظيع امر عليه من يوم السقام كوتا كوتا بس كاو مغانا الجنه نان با ني كوي دان كاو دون دان كونتر دا هانكولا كوتا كوتا بابو مغانا تا نان babu ranar da ta kai ranar da kana gani kuruku za ta tafi lahira babu ranar da ta kai wannan ko ai accident hankalinka bai bata ba ka duba ka ga gefen kwalta kwakwalwa to ai ba an baka labari ba kai kanka ka san ka tafi an gama kawai wani ba Allah wanda wannan wai mai sunansa a sai jam da ko wani asejam dan zangene asejam shi baya shiri da maganan ai taɗin mutuwa ma a wuri kwata kwata shi in dai za a kawo a kira sunan mutuwa ne to ya bar wurin budal mashirkai ne ko budal magribai tsakaninsa da gurin mafudar rana da mafada wa billahi ladi ba wasa kuma ko da wasan ya zo ya same mu nan misali an taba a nan angon mu yamma da hanya na kawai an zo ana tare kawai sai a sai jam ya zo sai na ta san da aka bari ya gaura fa ka kujera bai ya ha ni kam dalla taimaka min da a bani buta mana dalla maganar jana'izar nan wa billahi ladi da ya miƙe da ya saɗi kekensa da ya arewa kutu jana'iza kawai ba ka kira ba mutuwa ba shi babu ina wai yana kiwon dabbobi kaji agwagi ina baya baya yanka wai ya yanka ka tafi lahira magana mutuwa ya auku a gabansa sai dai ya saya sai dai ya saya amma wai shi ya ce ina hala mai da kam kugal mare e inda mare ishani mare ku wala ku wanne ne mu sakko har wai a ce a tambaya ina ka zan ta je ta mutu a kira mutuwa an kan ina a sai jami'a za a iya za a yi wata rana kawai sai yana kan keken sa kawai sai wani mai mota gwamfure shi sai gwamfure shi ya faɗi sai bayan sai karye ni kenan aka kai shi wurin marigayi shi ma ya rasu manu ba na mantawa kai shi wurin manu manu ya duba shi daga bayansa ta karye kuma ainihin wannan spinal cord ɗinsa ya tsinke ya abin nan ya ce to kuma da hankalinsa lokacin bai bata ya ce a zai jan kai kake tsoron mutu amma yau fa za ka mutu ba matawa yau ɗin nan wallahi za ka mutu haka ya gaya mai ka san su ya kai kai yana dama suna wasa ya kai kake tsoron mutuwa kuma wallahi yau za ka mutu kuma wallahi tallahi ya mutu saboda spinal cord nashi ya tsinke ya abin shiken kuma ya mutu an jima kaɗan kawai shiken ya tafi to ina za ka gudu babu kurujun nasi min ajdadi ba'san ashaddu alayhi min yawm al-himani tofa to kaga yau walam yamru bihi yawmun fazi'un yawmal الفزع الأكبر كنت لا آية القرآن دي. يوم الفزع يوم الفزع يوم الفزع الأكبر ranar firgici mafi girma wanda babu firgicin da ya tsishi shine ranar tashi duniya amar wa alayhi yawmi siqami siqam daga daga suqumu ne ciwo wa qala inni saqim daga wannan ne to khurujun nasi min ajdasi ba'san ashaddu alayhi min yawmi al-imani khurujun nasi fitowar mutane min ajdasi daga kaburbura ba'san saboda tashi zuwa filin kiyama ashaddu alayhi tashin mutane daga kaburbura don a tara su a tafi da su filin kiyama ashaddu alayhi ya fi tsanani akan shi dan adam ni yawmil himani daga ranar mutuwa din ma wannan ranar da aka ce ranar da ajali ya kawo ciwon ajali ko zai mutu ko to ranar da za a tashe shi a kabari kuma ya fi wannan ranar tashin hankali ya fi ranar mutuwan ma tashin hankali ciwon ajali ran da ya kama shi ta tashin hankalin da zai gani nan ta da shi daga kabari ya fi balbalin balaki ta daga hankali akan da tsoritarwa da firgitarwa akan wancan rana din da muka yi magana da sun ta ajda jam'i ne na jadas fa kulli ya mukhtar kulli lada jadas أجداث جمع نقب القرآن يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون وإلى نصب أو تكراء يوفدون يوم يخرجون من الأجداث رانا نمتعني ذا فاشل نقب القرآن سراعا سنة جدعوة كوة تاشي ينا ثوري بيتاكي نازل جيبا kaga mutu ya fita but yana sauri na annahum ila nasbin yufiduna kai ka ce an kafa wani abu ne a wani wuri mai nisa aka ce su yi rige rigen isa wanda ya riga isa duka za a ba shi kaza haka za ka gana gaggawan tafiya kowa bai san ina zai yi ba kuma domin da da'i ila shay'in nuku Allah ka mana da sauki khurujun nas fitowar mutane min ajdad daga kafurbura ba'afan saboda su tashi su yi nufi filin kiyama ashaddu alaihi ya fi tsanani akan dan adam min yawmil himani daga ranar mutuwa din ma himam mutuwa ya fi tsanani yawma yawma yawma yazuru nas yawma yazuru nas yawma yazuru nas ashtatan ko ranan ne mutane za su tashi daban-daban kowa da irin yadda zai tashi alqari'a mal qari'a mai kwankwasa ka san me mai kwankwasa kuwa ijalla wa ma adraka mal qari'a ko kai ko ka san menene mai kwankwasa yawma yakunu nasu kal farashil mabthus ai rana ne da mutane za su zama kai ka ce fari ne na ɗakon dama kurbana ne yadda za ka gan su rukkere guda sai ka ga sun bulluko sai ka ga sun fashe kawai wannan ya yi gabar wannan ya yi yamma wannan ya kudu wannan ya arewa kamar mutum ne da mai bindiga tsuntsaye su cika kan bishiya sai dubi ta saman su kawai kar ma ya seta ya harbe wani sai dara bindiga irin tashin da za su yi wani sama wani ƙasa wani gabar wani yamma wani kudu wani arewa wani ya doki ɗan uwansa ma haka to haka mutane za ka ga suna tashi yau mai zai yanzuru nasu shtatan li yurau a'malahum mutane za su tashi daban-daban kowa da yadda zai tashi saboda su je su ga ayyukan su wa takunu al-jibalu kal ahni al-manfush duwatsu nan da kake kallo manya-manyan nan da kake ta hange a garuruwa za a nike su zama kamar atafa atafar mata sufi yi mana da sauki shaddu alayhi ya fi tsanani akan akansa ni yau mil imami akan ran mutuwa duk tashin hankalin da zai gani na mutuwan nan ai ba a mutu ba tukunna ko ai ba a mutu ba tukunna to yanzu kuma an mutu an gab an sha azaban kabari an diddiki an tashi kuma za a je yawmal fazail akbari din nan da muka faɗa da su za ta biyo alkabru imma rawdatun min riyadil janna aw hafratun min hubarin nar ya tabbata kai ya sani ina zai je daga kabari ya gane ina ya dosa ba wani wanda yake jira ga mai in an tashi ya sani ina zai shi yasa zai ya fi lokacin mutuwa lokacin mutuwa ai bai sani ba a yana tuna kila Allah zai iya yin gafurur rahim ne a wane ne a a to yanzu kam ya je kabari kabari shi ne farkon masaukin mai zuwa lahira in yayi kyau abin da zai biyo baya in ji annabi ya fi haka kyau in yayi muni abin da zai biyo baya ya fi muni to in ya shiga ya ga muni aka ce kuma an busa kafin tashi a tashi subhanallahi to ya san abin da zai biyo bayan ne to tashin hankalin da zai shiga kai baka san menene zai ji ba shi da ya shiga kabarin ya ji jiki a kabari ya san menene menene zai biyo baya din tun da an ce wannan so min tabi ne Allah kiyaye in alkhairi ya da shi a kabarin kuma habba a haka zai tashi yana karkade kasa a cikin sa kawai yana cewa alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah hadha ma wa'ada ar-rahmanu sadaqa al-mursaluna hadha ma wa'ada ar-rahmanu sadaqa al-mursaluna wannan shine abin da Allah ya mana alkawari kai manzanni sun yi gaskiya wannan shine abin da Allah ya mana alkawari kai manzanni sun yi gaskiya hadha ma wa'ada ar-rahmanu sadaqa al-mursaluna Allah ya sa muna cikin wanda za su yi wannan tun a kabari yana ta yin cikin kabari kuna ta ihu kuna kuka Allah akbar yana cewa ya laita qaumi ya alamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ya tamaya ta ya laita qaumi ya alamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ina ma da mutane sun sani irin halin da nake ciki mai dadin nan irin gwaggwabar gafara da Allah ya mini ya sanya ni cikin waɗanda suke manya a wurin sai ke karrama sai ke min karamci ina da sun san wannan ai da murna za su yi ta walima kawai za su yi ta yi Allah ya samu zaman muna cikin masu yin wannan albarkar manzon Allah ba don halin mu ba rujun nasi fitan mutane min ajtasi daga kafurfura ba'san saboda tashi don tafiya filin alkiyama ashaddu alayhi ya tsanani a gare shi yawmil imani daga ranar mutuwar ma kanta saboda ya riga dandana ya ji wa yawmul ashri afza'u min hawlan idan shaqqa al-gamamu idan shaqqa as-sama'u ma al-gamami wa yawmul ashir tofa ga na uku kuma ranan da aka tara mutane suka taru filin tashin duniya ba ma magana tashi da kabari ba an gama komai an taru filin tashin duniya to afza'u min haulan ya fi tsananin tsoro a gare shi da ka tashi ne daga kabar ya ganshi ya tashi to bai san a ina za a je ba filin tashin duniya ai bai je gani ba bai gani ba ko ya gani tuku zai dai tafi ko to in ya ganshi ya je wurin lokacin da za a kawo rana ɗani ɗaya subhanallah rana fa ka duba inda take tafiyan kilomita dubu uku ne ai tafiyan shekara dubu uku kai tsakaninmu da rana tafiyan shekara dubu uku tsakaninmu da rana amma ka duba abun mamaki wani lokaci idan gisa-gizai suka yaye yaya ake jin kasa ba takalmi takalmin kansa in ka cire shi ko sallan juma'a ne aka gama sallah ka zo ka sa sai ka ji suna kona ko ba ka bane lokacin garken rana to a ce rana an kawo ta ɗani ɗaya tana ta farfasa kwakwale zufa kowa da inda yake a gare shi shekara dubu hamsin fi yawmin kana miqdaru hamsina alf sana haba ya zaka ka auna shi da lokacin da aka tashi daga kabari ko lokacin mutuwa ai nan ka haƙul yaqini ne ai ga wutar ma an zo da ita wa burrizatil jahimu liman yara an matso da ita ga ta kana kallon ta to wa yawmul ashiri ranan taro in an riga an taro ya ganshi a cikin taron afzal ya ji tsananin firgitarwa min wahaulan akan tsoron wancan da aka wuce waina tashi ne ranan tashi ya fi ranan mutuwa tsoro ranan taro ya fi ranan tashi daga kafari ne tsoro hawa hawa ne to in an je jahannama kuma uzu billahi Allah ya zaka ji yana cewa lahum min jahannama mihadun ko wa min fawqihim gawash subhanallahi shimfuda za a yi na jahannama za a yi a cikin jahannama wayan jahannama launin jahannama mai hadu shimfuda za a yi masa wa min fawqihim gawash bayan an kwantar da shi kan katifar jahannama ta wuta ce sannan wa min fawqihim gawash a zo a lullube shi da furkun jahannama kuma babu inda yake gani kawai alayhi naru musana shine a tashi a wuta a kulle sama da ƙasa gabar da ba kudu ba ba ko ina kawai ya ba a inda yake gani an kulle shi ba a cikin azaba azaba fauka da zaki yawmul ashri ranar tashin ranar taro azzabu min haulan ya fi tsananin tsoro daga gare shi me yake faruwa a ranar idan shakka sama'u ma al-gamani yayin da za a tsaga sama tare da gizagizai idan shakka sama'u yayin da za a keta sama a tsaga ta ma'algamami tare da gizagizai wannan qur'ani ne qur'ani ne kuma suratu al-furqan zaka ga ayan ne aka wake ana yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila ko يوم تشقق السماء بالجمال ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا a zuwa nan duka bayanin ranar ake yau mata shaƙaƙu sama'u ranar lahira idan baka santa ba rana ce ta shaƙaƙu sama'u bilgamami da za a keta sammai bilgamami tare da gizagizai wa nuzilar mala'ikatu tanzila a saukar da mala'iku saukarwa wa nuzilar mala'ikatu tanzila almulku yau ba irin al'afulin rahmani almulku yau da alhaqu lirrahman mulki dai na gaskiya kam a wannan rana baya hannun kowa sai Allah shi kadai eh mun sani a duniya akwai wane ma sarki ne wane ma sarki ne yana mulkin gari kaza yana mulkin gari kaza to duk ran da aka ce aka fasa kukansa ya mutu an tude shi ko har na da wani ma to wani ma ya mutu an fasa kukansa an nada wani wani ma har na karshe a mulkin gari kowane gari kuma haka ne ran da na karshe ya faɗi ya mutu kam to za a nada kuma wai wa za a naɗa ana mutuwa ana naɗa wani ko ana tuɓewa ana naɗa wani duk dai yana faruwa ko har sarkin ƙarshe kafin a tashi duniya to shi in aka in ya mutu kam wa za a naɗa to shi yasa Allah ce al-mulku yawma idhin al-haqqu mulki dai a wannan rana na gaskiya lirrahmani gaba ɗaya ka cokan ya tabbata ga Allah ar-rahmanu wa kana yawman alal kafirina asira wannan rana kam kana da mugun tsanani ga kafirai da miyagu kana da mugun tsanani gare su wa kana yawman alal kafirina asira wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranan rana ce da mugu zai ciza ya tsanta haka wa yau mai abu zalim ala yadi wa ya ƙulu ya ce ya laita ni takattu ma'ar rasuli sabila ina ma da na bi hanya tare da manzon Allah inda duk aka ce ga inda ya daura na bi ina ma da na yi haka ya wailati lam attakhidh fulanan khalila wayyo wayyo kai tona na shiga uku na ina ma da ban riƙiwa ne ya zama shine ba daɗe na ba abokin hulɗa na ba a duniya wani wanda ya zamar da shi kenan ya hana shi bin hanyar Allah akwai wani ai Allah ma wani yake ma'ana kowa zai faɗi wanin sa kenan in an faɗi suna kam kenan mutum da ya ɓadda duk duniya ai kowa yana da shaidanin sa shaidinin insu wal jinni suna nan to shaidanin ka na mutane wanda in za a tashi karatu zai ce hawa yau kam Allah ku dan huta mana haba kullum karatun ladi kullum karatun ladi ba hutu ne abu yau kan gaskiya ni kai yau ina off ka duba fa annabi muhammad za a je faɗa fa kuma tabbas ya sani abinda za a faɗa yau nan bai san shi ba sai ya je zai san shi ka gama sanin annabin ne wani misali nake mana da ka za akwai kai yau ni gaskiya yau ina gajiye kuma tabbas yau da ya faɗi abinda za a faɗan nan dai baka san shi ba sai ka je ka san shi akan manzon Allah misali nake yi da mu ba ya ma buga da wani ba ka ce kai mi so mi wala hande mi shop yau kawai za ta yi jan ha ba ana ɗauka ba ai za a ba mu ha annabi ya ce almaru mana habba fa kullu da shaida kana tare da shi a wannan gurin da ake faɗin zan har ku saba kai bai baka more ba wai kaza kaza za a tafi karatu gaskiya wane ban ganka ba ina kake ya dan taba shi a waya kai yau din nan fa kai ina off ina off gaskiya hanya kullum ka duba fa daga inda mutum yake tasowa angon shodari har jawroji karshe gabar da karshen yamma kai kai ka dawo lafiya yau kam zan futa gaskiya ko kuma daga gari alkali na keke na kamar kullum ina bagal ayya ayya hobi jirin ɗin ko kuma daga jauron musa kullum mutum ta aka ake bai da mashin bai da keke ka yi kan zan futa gaskiya abun nan fa ba dole bane lahiran nan fa na mai rabo ne fa gaskiya aljanna na mai rabo ne ka gama shan wahala ma kira ka zo ka shiga wuta shedan ne shedan ya samu alquran hanyar Allah dai kana yin da ka zo ka ce wai wai wai ka gama shan wahala ma wata kila ka je ka shiga wuta a'udhu billahi kai da ka kama hanyar aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi man sa hal Allah lahu tariqan ila aljanna kai wa Allah mummunan zato ta ce wai wata kila ma kawai mutu wahala kawai yake a usu billahi to shaytan ne ya samu katon gida of there a cikin zuciyanka ka bu ya kana jin haka ka ce uzu billahi kawai a uzu billahi kawai to ranan ta kuna kai ka taka an baka lada goma ka daga an share ma zunubi goma to baka zo ba waye asara inda kake kake zo Allah bai san adadin lissafi ta kun bane za a buga in an ka gama a buga a lissafi sai a nade ma in a mashin ne a buga lissafi a nade ma za mu tafi katsina Allah ya san adadin taku ko ina zaka je inda harakan Allah ne zaka je ba duniyanci ba to za a buga lissafi adadin taku kan ka je ma Allah ya san wurin ya san taku na zaka je ga kofar ɗakin ka zuwa can to sai kuma ka ce a'a an da ka ban fofta to ka fofta ki ai ai in jara bone ko da za a buɗa ma ranar lahira ka ga gobson rashin zuwa ɗin wannan ranar kawai sai a ce ka ranar da ka zo dai da abubuwan sun sai maka yau rashin zuwan kan nan dai wannan lada goma zunubi goma da ake share wannan da ake baka lada goma nan kaga kai kam da yanzu daidai da daidai ayyukanka a'udhu billahi ranar a ce kyawawa da buwa biya ku daidai da daidai ba yadda za ka tafi aljanna sai ka je wuta an kona zunuban kyawawan sun fi dole ne in dai an gwada an ga daidai da daidai ba ba inda za a ka tafi aljanna makaita ba sai ka je fursuna an kona wayin nan wuta kuma ka zan fa akan dan abu dan irin da kake renawa shehu usmanu na gani ya kawo aluri sai kai tafiya shekara 500 baka isa karkashin ta ba tukunna belle ka fara fara lissafi belle in haƙƙi ne kan ma Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wai mutum sai ya zo in haƙƙin dan adam ne ka ci da zo irin bayanin da muke yi ka kai wanki ka ka biya ya bi ka har ya gaji sun zama sun zama sun yi esfiya sun kan jiya ina zaune na ji wani yana tada wasu wai yana bin wani baki yayi yayi har ya gaji kawai har ya ma ya sa su yanzu su kan ma ya sa su a cikin kawai wanda ba ba za su samu ba kawai ba yadda ya to dan abu iris ma'aiki yace in an zo lahira in dai haƙi ne amana ka ci na wani kana ji kai ma kana da wayo kai ka iya cin dukiyar al'umma ka handame an je lahira sai an nuna ma shi cikin jahannama sai dauko shi sai ka yi iyo cikin wuta ka yi shekara dari kaza kana tafiya ka ka dauko shi ka hauro sai ka zo bakin jahannama sai he su uce ya fadi sai ce ko ma ka dauko shi da haka zaka dawwama cikin wuta Allah ka kiyaye sai ka zo har baki ba sai he su he kuce ya fadi a ce ko ma ka dauko haka zaka yi kaiwa da kawowa ga azabar wuta ga azabar kaiwa da kawowa har abada inda haƙƙi ne shi yasa gazali yace kar ka yi zo ka rena wa mutane hankali ka zo ka ce wane ka san fa zaman yau da kullum ba mamaki akwai abubuwan da muka yi wa juna saka muna ina roƙo mu ya fi juna irin kawai ka cuce shi nan kana so kai wai wayo ya bude baki ya ce ya yafi ka san wasu malamai masu dan sako sako sun ce wai inda ya ma abu kana jin kunya ya zo ka faɗa ya yafi ma to shikenan in zafe mar kunya kai sai ka bai bayani wani gaskiyar magana ba wani koyi koyi alif da ɗari da kaza da kaza wallahi la taɓa sake ba naira kaza ba ka sani ba da haka gaskiya in ka ce sai na biya ka zan biya amma ni na nema da ka yafe ni ka yafe ni ita ba komai wani ya wuce a yi wannan gaba komai yi kenan ko ka ce ka gama cin namansa lokaci ba ne gaskiya ni fa lamarin lahiran nan abin tsoro ne yanda ake yawan mutuwa din nan ta zama kai arha ta fi komi arha din nan komi yayi tsada amma mutuwa ita ta fi komi arha yau ka ji wa'incan sun faɗi su kaza sun mutu wannan to mu ya fi juna kawai na zo wane ne kai ne a'a kai kuma me ka taba min a'a wane shanin zama yau da gobe ba mamaki na to Allah ya yabe mu ba komai wani abin dai ni ni ma ka yafe ni to na yafe ka ya san ba abun da kawai shi kan zai na yafe ka ni kam gazali yace alquran bai yi ba alquran bai ba sai ka kirgamar gaskiya wani ranar mun zauna a wuri kaza har da ni ba wuri koyi koyi mun ci naman ka mun zazzage ka sai ka yafe ni kawai akan mu je lahira ai kai gumu in jawo kai na matsala wani kawai ba wani nawa nawa mun ci naman ka kawai ta yaɗe ni ta ce to ba komai ba komai ai sha'anin shaidan ne ba komai na yaɗe shi kenan ka kubuta amma in ba haka ba don ka zo ka mai wayo bai sani ba to abin da ka koyi Allah yana kallo ai mun bolu ba billahi lazi mun bolu kawai mu gyara kawai aha إذا شق الجماعة ونزل الملائكة تنزيلا ويوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مرة ويا ويلتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خذولا وما المخلوق إلا خاف خوفا إذا وقف الخلائق في المقام وما المخلوق باوني أبو هلسة باوني أبو هلسة خوفا إلا خاف خوفا سيئ cike da tsananin tsoro a wannan rana sai ya kai matuƙa wurin jin tsoro ya tsorita tsananin tsoro sosai zai shiga ciki kowane halitta abin halitta kar ka dauka fa an cire wani har annabawa ba wadda yake da aminci a ranar sai shugaban halitta Allah ya Muhammadu wallahi tallahi har annabawan Allah suna shiga tsoro a wannan rana saboda za a zo wuri su ai kun san hadisi na Bukhari da sauran littattafai daban-daban mai riwaya ya kai hamsin ya ruwaci hadisi hadisi shafatul kubra annabi adamu an zo wurin sa yana cewa yaya ina ina ba zan iya ba yau kam ko da wasa Allah ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba zai sake yin irinsa ba kuma tun da yake Allah bai taɓa fushi irin yau ba ko ba zai sake irin wannan ba da haka ku je kawai gaba a je wurin Nuhu a je wurin Ibrahim a je wurin Musa a je wurin Isa daga karshe ne sai an koma wurin mai gaba ɗaya Annabi Muhammad sai ya ce ya je faɗi karkashin al'arshi ya yi tasbihi wa Allah tasbihin da tunda Allah yake Allah ba taɓa mai kirari irin wannan ba sai ranar kadai annabin ma Allah zai mai ilhamin abin da zai gaya wa Allah ba a taɓa yi wa Allah kirari da irin wannan kirari ba ranar za a yi masa sabo ne fil kirari ba halittar da ka san kirari har manzon Allah sai ranar zai san shi ya yi mai kirari da wannan kirari ya ce ya Muhammad irfa rasaka sal tu'ta wa shafa'tu shafa daga kanka yau ai an gama ranar bayarwa ne faɗi kawai tambayi menene kake zuwa baka lalle ne ranar shi kada ya isa ya isa ya isa gurin Allah ya ce ummati ummati ummati ya rawa shi kenan an gama nan ne fa za a ba da dama a yi ceto ne a yi ceci al'umma a yi hisabi hisabin kansa an iya Allah ya kalli gefe kawai al-yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha yadda kuka manta da ranar tashin duniyar nan to sai Allah ya manta da ku ranar ya manta da ku ku ta shan azaba ana tsaye shekara dubu hamsin alyawma nan sakun kama na fitur lika a yau bikum hala yau zan manta da ku yadda kuka manta da wannan ranar da kuke cikin ta yau kun manta da ita a duniya kowa yana yin abin da ya ga dama to yau ni ma zan manta da ku ma na manta da ku zan kalli gefe Allah yana mantuwa ne zai kalli gefe kaman ba kwanan kawai ba ruwan shi da ku ai ta babba kuwa kawai Allah kiyaye wa mal makhluqu ba wani abun halitta illa kafa kawfan kowa shi sai ya tsori ta matsananciyar tsoro kuwa haƙiƙanin tsoro mazdari din kaufan din kafa ya kafu kaufan ko mazdari ne daga nan aka sabo idza waqafa sala'iq bil maqami yaushe ne za a ji tsoron da yafi kowane tsoro tsoro din yace idza waqafa khala'iq yayin da halittu suka tsaya bil maqami saboda filin tsayuwa na da za a zo a bijirar da ayyuka a auna ayyuka a yi hisabi kowa ya san kyawawansa ne suka fi nauyi ko miyagunsa idza wa kafal khalaiq yayin da halittu suka tsaya bil maqami don a tsaya a auna ayyukansu yau mai umun nasu li rabbil alamin ko ranar da mutane za su tsaya gaban Allah ubangiji halitta to bil maqami din kenan maqam tsayuwa don auna ayyuka وكم من ظالم يقصى سبب لوكتي وكم من ظالم يقصى ذليلا إذا ما قيل أين ذو الأثام وكم ديوا ديوا أو النرانا من ظالم ذاك الظالم wanda ya ta cutar mutane a duniya kam ya more ya zalunci wancan ya tuci wancan ya tuci wancan ya tuci wancan yi kusa a ranar za ga an nesanta shi da rahamar Allah zalilan a duniya shi azzalumi ne na ta cutar mutane yau kuma gashi nan zalilan kaskantacce shi ba kawai ba a filin tashin duniya ya zama ba kawai ba kaskantacce a yaushe za a yi mai hakan idan ma kila yayin da aka ce aina zawul asabi ina ma'abota laifi laifuka su zo nan a tattaro su a kawo su yayin da za a yi wannan kiran a ce ina ma'abota laifuka su zo to anan ne za ga wanda a rayu a duniya yana zaluntan mutane ya koma kaskantacce shi ba komai ba ana tattake shi kawai yadda a duniya yana tattake wasu to ranar za su rama wa kam da yawa za ka ganin zalimin daga wani azzalumi yi kusa an nesanta shi da rahamar Allah zalilan yana abin kaskantarwa a yaushe zai hadu da haka idza ma qila yayin da aka ce aina zawul asali ina ma abota laifuka zunubai kenan aka taro su wa ranar ne zai ga haka ina ga ya cika ko سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك يا ربنا